والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شيخ بدأ كراتم من الكتاب رياض الصالحين نا أبو زكريا يحيى بن شرف ونا تحسن دا الإمام النووي قرقشن درس من حديثي سنمنا كراتو cikin كتاب الفضائل زما da ya gabata mun karanta babi na falalan suhur da kuma jinkirtar shi matakar mutum bai ji tsoron fitowar alfijir ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ku yi suhur akwai albarka ciki sannan kuma abin da ya fi shine mutum ya jinkirta shi an gane sannan annabi sosai ya nuna mana bambancin azumin da na mazuwa littafi shine suhur wanda ya suhur zai ji karfin jiki zai samu albarka wanda kuma bai ba bai suna ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam sannan ba sharadi bane suhur sai ka cika cikin ka ko da ruwa ka tashi ka sha ko kadan sha shayi ko kadan ci abinci dan daidai ya zama suhur yau za mu tashi a gabar da malai yake cewa babu fadli ta'jil fitr wa ma yuftaru alayhi babun falalar jinkirta wato afwan gaggauta bude baki babun falalar gaggauta bude baki wa ma yuftaru alayhi da abin da ake so a yi mi bude bakin da shi wa ma yaquluhu ba'da iftarihi da abin da mutum zai faɗa bayan yayi mi bude baki wannan gabar karshen malam bai kawo wani hadisi a karkashin ta ba mun gane wa ma yaquluhu ba'da iftarihi dinna abin da mutum zai ce bayan yayi mi ya wato ainihin ya bude baki mala yace an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi qala daga sahal dan sa'ad Allah ya kara mishi yarda shi annabi sallallahu alaihi ya ce la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi ke cewa mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba matuƙa suna gaggauta bude baki me ma'anan gaggauta bude baki ah abdurrahman me ma'anan gaggauta bude baki in shida da rabi ta yi kawai ka sha la daga kurs na rana wannan sai wannan din nata me ƙwaryar rana ya fadi ba shikenan gari ya yi ja gari ya yi fari gari ya yi baki bai yi kaza ba daga wannan kurs na rana ya riga ya tafi shikenan aftar sa'i kamar yadda zamu je mu ji wasu lafuza na hadisi da haka wannan da shi ake aiki an gane karkashin wani amma idan har kai ka tabbatar yanzu mu yanzu a bayan gari mun bambanta da cikin gari so da mu muna ganin ranar ne da faduwar ta haka ni ina nan ba ruwana da ladan ya kira sallah bai kira ba zan zan sha ruwa amma wanda yake cikin gari kar kana zaune a cikin mutane kawai ka ci za ka sha ruwa ba tare da kana ganin ranar ba mutane suna ganin ranar sai ka bari a kira sallah shi fi maslaha amma mu da muke bayan gari mu muna ganin me rana da da faduwar ta don haka dai mutane suna gaggauta buɗe baki to suna cikin alkhairi kenan ba addini bane ba abinda mutanen karkara suke sai duhu ya shiga baka ma isa ka fara sha a karkara duhu bai fara yi ba baka ma isa ba sai duhu ya an fara mutum ya fara daga nesa ya hango mutum ya kasa sai da shi to shine za a ci za a sha ruwa wannan kuma ba daidai bane وعن أبي عطية قال دقى أبو عطية ألا قال مشي لكن شو دخلت أنا ومسروق على عائشة يتني دا مسروق مش قزوة وجن عائشة رضي الله عنها فقال laha masruq sai masruq yace da ita rajulani min ashabi muhammad sallallahu yace akwai wasu mutum biyu cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi kilahuma la ya'lu an alkhair dukkan su ba su da sakaci wajen ayyukan alkhairi ma'ana suna da ayyuka na gargari da suke ahaduhuma yu'ajjilu al-maghrib wal iftar sai dai ɗayan su yana gaggauta yin sallar magriba da kuma bude baki wal akhar yu'akhiru al-maghrib wal iftar ɗayan su kuma yana mi jinkirta magriba da kuma bude baki فقالت عائشة رضي الله عنها سيتشي من يعجل المغرب والإفطار ويجكنسو yake gaugauta buɗe bakin da magariba qala masruk yace da ita abdullahi yani ibn mas'ud yace abla dan mas'ud ne fa qalat tace hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna tace haka annabi yake kinan kun ga a aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin sa shine a gaggauta yin mi buɗe baki can ya ce maka la yazalu nasu bi khair ma ajjal fitr haka ne nan kuma Aisha radiyallahu anha da take tare da Annabi sallallahu a gida ta ce abinda Annabi yake shine gaggauta bude baki da gaggauta sallar maghrib yawa da haka mutane sai su kirdado idan har kana tunanin ladanan ku na cikin gari ba sa kiran sallar magariba da wuri to anan sai ku kwamiti su tafi bayan gari a je can bayan sabuwar nefa a tsaya an gane za a ga rana karfe nawa take faduwa hakikanin faduwar ta shikenan sai ku zo ku yi hukunci da shi an gane rawahu muslim qawluhu la ya'lu ma'ana fadin shi la ya'lu ala yuqassiru fil khair baya sakaci wajen alkhairi wa ana bi hurata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة daga abu hurairah Allah ya kara mishi da ke cewa annabi sallallahu ya ce Allah ya ce ahabbu ibadi ilayya mafi soyar bayina a gare ni ajalun fitra sune masu gaggauta bude baki wannan hadisin bai inganta ba وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى عمر بن الخطاب ألا قال مش ذاك يشوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أقبل الليل من هاهنا إذا دري يفوز كان تودا دنا النبي صلى الله عليه وسلم ينون من جهة المغرب كسر وتؤني مفود مفتفود الرانا وأدبر النهار من هاهنا يني كم يجوي عتنا النبي صلى الله عليه وسلم ينون من يمكن كو دري يفوز كان تو يني كم ينامي جويا وكو وغربت الشمس رانا تفا فقد افطر الصائم to mai azumi ya sha ruwa ba yayi bude baki azumin sa ya kare dole malamai su yi cewa ko baka sha ruwa ba rana ta fadi azumin ka ya kare kai wahalar da kanka kake shi yasa in ba ruwa ma kawai suka ce kai niyyar azumi ya kare amma in baka sha ba kawai ka sha wahala azumi yana karewa ne idan aqbala al-layl min hafuna wa adbara an-nahar min hafuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im annabi sallallahu alaihi wasallam in dai dare ya fuskanto yini ya juya rana ta faɗi to shikenan zancen azumi kuma ya riga ya ƙare وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال يكي تشوا سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وتومن يتفيا تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينا أزمي فلما غربت الشمس درانا تفاري قال لبعض القوم النبي يجد ساش متاني ya fulan wane inzil fajdah lana sauƙaƙa mana damu fa qala ya rasulullah law amsayt yace ya maikin Allah ina ma ka dai jinkiri da sauran yini qala inzil fajdah lana ka sauƙaƙa mana damu qala inna alayka naharan yace ya rasulullah kana da sauran yini fa qala annabi yace inzil fajdah lana sauƙaƙa mana damu qala fa nazala ya sauko fajadaha fajadaha lahum sai musu damu fa shariba rasulullah sallallahu sai annabi ya sha sun maƙala sai ya ce idza ra'aytumul layla annabi ya ce idan kuka ga dare kad aqbala min hauna ya fuskanto daga nan fa qad aftara saim to mai azumi mi wato ainihin yayi bude baki wa ashara bi yadihi qibala al mashriq annabi ya nuna wato ainihin da hannunsa mafuda wannan mafudar rana cewar idan dare ya fuskanto ta nan to shikenan azumi ya riga ya kare ma'ana dare ya fuskanto ta nan yini ya juya a rana ta faɗi shi kenan azumi ya ƙare kun ga wannan sahabin yana ga kamar da sauran yini saboda la'alla yana ga gashi haƙi nan gari jajawa ko wani sa'a za mu sha ruwa ma ka garin kamar me kamar rana ba ta faɗi ba to ba a aiki da wannan course na rana ake amfani da shi ƙwarya rana ta faɗi shi kenan ba ruwanka da ko da gari da wannan qawlu ijdah bi jim thumma dalin thumma ha'in muhammadataini wai faɗin me wannan ijdah din nan da jimun ne sannan da dal da kuma ha marasa digo ko wannan ai ikhlit as-sawit bil ma wai ka hada mana gari da ruwa shine kamar da damu din ko wa an salman ibn amir ad-dabbi as-sahabi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala sannan daga salman dan amir ad-dabbi sahabi ne Allah kara mishi yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aftara ahadukum idan ɗayan ku zai buɗe baki ko falyuftir ala tamr to ya buɗe baki da mi dibino fa in lam yajid idan bai samu ba ko falyuftir ala ma'in to yayi da ruwa fa innahu tahur shi ruwan nan mai tsarki ne an gane malamai suka ce daga cikin fa'idan yin buɗe baki da dibino da wuri yake saurin binciken mutum an gane ya buji joyi ya buji ki ya kaza to anan sai sun ce in ka rasa dibino to ka sha ruwa shi kansa mai tsarki ne وعن أنس رضي الله عنه قال قال ko wa an anas radiyallahu anhu qala yace daga anas Allah ya kara mishi yadda yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat wannan gaba tana da muhimmanci yace annabi sallallahu alaihi wasallam anas ne ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yuftir yana bude baki qabla an yusalli kafin yayi sallah kun ji shine sunna sunna shine kafin kai sallah kai me bude baki sana ala rutabat a bisa danyen dibino mu mutanen mu yanzu wani in zai bude baki da sigari zai fara kuma kara hudu ko biyar sai ya karar da su sannan sai ya je ya sallah yana mutuwa a bakin masallacin sai ya kara la ya za a kai bauta ka bita da haka ai tarbiyyan da azumi yake koya maka shine ka rabu da waɗannan abubuwa da azumi fa ka samu tarbiyyan barin sako da yawa to so ake bayan azumi ka dora duk saban da ka ga da azumi ka nisance shi bayan azumi ka koma masa ko to ka ji wa kanka tsoron anya ko azumin ka yayi ka ji wa kanka tsoro saboda azumi tarbiya yake karantarwa mutum in bin mata ma yake yanzu ya samu tarbiya ya guje haka ne mutum in kiɗa kiɗa ne ya samu tarbiya ya daina in kalla kalla ne ka samu tarbiya ka daina duk abin da kake to wannan tarbiyar ta wata guda da aka maka so ake ka tarbiyantu shekar wato wata sha ɗaya a bayansa sannan wata sha ɗaya nan so ake ka tarbiyantu tsawon rayuwarka saboda baka san yaushe rayuwa za ta kare ba amma in ka ka tarbiyantu da iya azumi bayan azumi ran sallah a ran sallah ka koma ruwa ɗari bisa ɗari ko to sai ka jiya kanka tsoro kuma da haka annabi sallallahu yana buɗe baki kafin yayi kafin yayi sallah shine sunna kuma yana farawa ne da mai danyen dibino fa in lam takun ratabat fatumayrat idan bai samu danyen dibino ba to a busasshen dibino fa in lam takun tumayrat idan bai samu busasshen dibino ba ko hasa hasawat mimma sai mukuriyar ruwa mukuriya daga cikin mukuriyar ruwa sai kurbuwar ruwa shikenan kun ga rayuwar annabi sallallahu ba dorawa kai yana da ɗanyen dibino ci bai da shi ya ci busasshe bai da shi ya sha ruwa a hakuri to haka kai ma ka tarbiyantar da rayuwar ka ciwon bi ba ɗorawa kai abin da nake da shi da shi zan yi shi zan yi amfani amma an ga ɗorawa kan ka ciwon sai nayi kaza sai nayi kaza sai nayi kaza sai ka sha wahala na ce muku malam bai kawo da wannan hadisi ya kawo ƙarshe amma bai kawo hadisin da ya ce wa ma ya kulu ba da iftarihi ba ko abin da mutum zai faɗa bayan ya yi buɗe bakin bai kawo hadisi a ƙarƙashin sa an gane wato hadisi kuma akwai hadisi da annabi sallallahu in ya bude baki yake cewa zahaba zama wa tallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah wannan shine abin da mutum zai ce zahaba zama kishi ya tafi wa tallatil uruq jijiyoyi sun jika wa thabata al ajru insha Allah in Allah da kuma lada ya tabbata wannan shine zikirin da ake yi lokacin da aka sha ruwa ubangiji ta'ala ya mana dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi